الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور حسبكم جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisin namu mai taken raddi akan shubohin turawa game da musulunci yau muna a bakwai ko bakwai ne bakwai ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wata na ƙarshe a cikin wannan shekarar wannan kuma shine darasinmu na a goma sha hudu a cikin suratul bakara idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 126 kahin mu ci gaba kamar yadda muka saba a ƙarshen kowace safha muna gayin shubohi da suke a cikinta a wannan karon ma akwai shubohi guda biyu wanda suka yi tasiri wanda za mu yi raddi a kansu sai mu ci gaba insha Allah shubuha ta farko da za mu yi raddi a kanta shine idan ba manta ba a satin da ya gabata mun kawo bayanin inda Allah maɗaukakin sarki ya umurci annabi ibrahim salam da ya tada ginin ka'aba to a wannan sai kura ta biyo baya aka samu nau'in mutane guda biyu na farko su ne 'yan kalakatu masu inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma su ne almustashriqun turawa makiya addini masu karatun addini don su nuna gazawar addinin ko kuskure a ciki a wannan kuskuren kuma shine suka ce su 'yan kalakatu suka ce gashi nan muna nuna muku hadisan manzon Allah hadisan da ake cewa manzon Allah ya ce ƙarya ne an rawaito akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar ya tambaisa yace ya ma'aikin Allah wanne masallaci ne aka fara ginawa a ban ƙasa sai manzon Allah ya ce masa al-masjidul haram masallacin harami masallaci na Ka'aba sannan sai abu zar ya ƙara tambayi manzo Allah sannan wani masallaci sai manzo Allah ya ce masa almasjidul aqsa shine masallacin kudus sai abu zar ya ce shekara nawa ke tsakanin gina masallatan guda biyu sai manzo Allah ya ce masa arba'una sana shekaru guda arba'in to wannan makiya addinin sai suka ce idan ya kasance annabi ibrahim shine wanda ya gina masallacin harami shine wanda ya gina ka'aba shi kuma annabi suleiman shine wanda ya gina masallacin kudus alhali kuma tsakanin annabi ibrahim da annabi suleiman akwai hiye da shekara dubu fa kaifa yadhkuru alhadith anna bayna almasjidaini 40 sana to ta ya za a yi hadisi ya gayi cewa tsakanin masallacin harami da masallacin makka shekara nawa ne da masallacin kudus shekara nawa shekara 40 kun gane wannan shubhar da kyau a hadisi manzo Allah yace tsakanin masallacin harami da tsakanin masallacin Qudus shekara 40 ne to sai suka ce gashi Qur'ani shi kuma ya ce Annabi Ibrahim ne ya gina me ya gina Ka'aba a tarihi kuma Annabi Suleiman shine ya gina me masallacin Qudus tsakanin kuma Annabi Ibrahim da Annabi Suleiman akwai hiye da shekara dubu gashi kuma a hadisi an ce shekara nawa tsakanin su shekara 40 sai suka ce kenan ɗai cikin biyu ‘yan kalakatu suka ce kenan wannan ya nuna hadisan da ake shingira manzo Allah ƙarya ne su kuma wa'incin suka ce wannan yana nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kuskure wanda abin da yake tabbatar da cewa shi ba annabi bane kenan har ya kasa sanin irin wannan abubuwan wanda suke a zahiri to raddi akan wannan shubuhar shine da farko dai za ku samu wannan shubuhar a cikin littafin al-i'tida'atul batiniyya al-muqaddasat al-islamiyya littafin da doktor kamil salama ya wallafa za ka samu wannan shubuhar a cikin wannan littafin da kuma raddi akan ta raddi akan wannan shubuhar da farko dai yana da kyau mu diba hadisin ya inganta ko bai inganta ba babu tantama babu shakka akan cewa wannan hadisin ya inganta wanda ya rawaito wannan hadisin su ne mafi shahara ko mafi inganci littattafai sahih bukhari da sahih muslim kenan bukhari da muslim duka su rawaito wannan hadisin kenan babu tantama akan ingancin wannan hadisin to amsa akan wannan shubhar tasu shine masallacin harami masallaci na makka ko mu ce ɗakin ka'aba annabi ibrahim ba shine farkon wanda ya gina ta ba kuma wannan ittifaki ne a tsakanin malamai annabi suleiman ba shi ya ba annabi ibrahim ba shi ya ba ba shi ya gina ka'aba ba farkon wanda ya fara gina ka'aba shine annabi adam alaihi salatu wassalam tare da taimakon mala'iku malamai suka tabbatar da mala'iku suka aza harsashi fondation shi kuma annabi adam shi ya ne shi ya daga gina kamar yadda ya zo a tarihi allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim annabi adam alaihi salam allah ya ce masa akwai ɗaki na nan a ban ƙasa yana fuskantar al'arshi na ka je ka ta da gininsa sai mala'iku suka nuna masa wurin ya ta da ginar kenan ka'aba idan ka ɗoka daga ƙasa ka yi har sama to za ta yi daidai setin al'arshin Allah maɗaukakin sarki ne shi ya sama akwai mujizozi da aka gai dangane da ka'aba wanda har yanzu dai ba a tabbatar da hakan kin ba amma dai akwai wannan binciken wanda ya nuna cewa jirgi baya iya ratsa ta kan ka'aba don saboda mi don saboda akwai wani haske wanda yake daga sama ya tinkaro ɗakin ka'aba wanda duk jirgin da ya tahiya ce zai wuce akan ka'aba jirgin zai tarwatse haka kuma tsuntsaye su ma ga yadda aka lura ba su bi ta kan ka'aba kin sai dai su yi mi sai dai su kewaya ana gane da kyau ko to sai aka ce duka wannan alama ce ta nuna cewa eh lallai me yake da suna a zahirance ma za a iya ganewa da wannan akan cewa ka'aba tana fuskantar ina ne tana fuskantar al'arshi kuma wannan ita ce hikimar da ma yasa aka ce ita za a mi ita za a kallo domin kamar bi masabatil arsh kama a matsayin wani yanki na me take na al'arshin Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko kenan a takaice dai wa ya fara gina Ka'aba annabi Adam ba annabi Ibrahim ba to shi kuma shi ma masallacin Al-Aqsa masjidin Qudus shi ma tarihi ya tabbatar da ba annabi Suleiman ya fara mi ba ya fara gina sa wa ya fara gina masallacin kudus bincike ya tabbatar shi ma annabi adam ne ya fara gina masallacin kudus lokacin da annabi adam ya kare ginin ka'aba yadda ya zo a tarihi sai allah maɗaukakin sarki ya umurce sa da cewa to ya je a ƙasar sham akwai wani ɗaki na shi ma da za ka gina to tahiyar da ya yi daga nan makka zuwa masallacin kudus shine ya ɗauki mi shine ya ɗauki wannan shekarun ana gane da kyau ko kamin ya ga wannan ya ga wannan wurin da aka ce ya gina mi ya gina masallacin kudus kenan idan muka fahimci wannan da aka ce shekara arba'in tsakanin gina masallacin ka'aba da masallacin kudus a hankalce yana iyuwa ko ba ya iyuwa ba don saboda mutum guda ne kun mutum guda annabi adam alaihi salam ya wuce shekara nawa ya wuce shekara arba'in a duniya shekara sattin ya yi a wata riwaya a wata riwaya ɗari aka bashi kuma ya yi su don lokacin da ya ba annabi annabi a dawu da shekara arba'in da aka zo ɗoka shi ce ya yamanta ya yi inkari sai aka bar shi shekara ɗari kin kenan wannan shine kenan kenan da a ce annabi ibrahim ne aka ce farkon wanda ya gina ka'aba aka ce suleiman shi kuma shine farkon wanda ya fara mi gina masallacin kudus a nan ne za a ce ba za a iya mi ba ba ba za a iya haɗawa ba wannan shubuhar ta ce ko ba ta yi ba ta tahi sai shubuha ta ƙarshe shi kuma wannan yahudawa da nasaru ne a ƙoƙarin nuna ci bayan musulunci da ƙoƙarin nuna rishin ci gaban musulunci suka ce a tarihin musulunci babu wani ilimi wanda musulmai suka amfanar da duniya shi ana gane da kyau ko? wannan kuma an same sa daga cikin wasu daga cikin jahilan turawa don ma'ilmantan turawa su kansu ba za su faɗi wannan maganar ba domin za mu zo a cikin dalilai wanda yake nuna haka da farko dai suka ce musulunci baya da sakafa baya da culture baya da wayewa ana gane da kyau ko baya da civilization to wannan shubuhar zaka same ta ne daga cikin littafin akwai littafai masu yawa amma daga cikin littafan da zaka iya samun ta al-gharatu 'ala al-alam al-islami ma'ana sunan littafin shi kai shi ma zai nuna maka lalle zaka samu wannan shubuhar ma'ana yaki na turawa zuwa ga duniyar musulmai to a cikin ne aka bijiro da wannan shubuhar to da farko dai suka ce musulmai ba su da wayewa ba su da kilci ba su da zakafa to yana da kyau mu koma me ake ce ma culture me ake ce ma sakafa a gaba ɗayan dictionary kin duniya idan ka bincika sakafa a ma'anarta mafi inganci shine a ta'allumu kaifiya hiya ta'amulu man haulaka wa ma haulaka wa kaifa tu'amilu rabbaka wa nafsaka culture a cikin ma'ananta ta general shine ka san yadda za ka iya rayuwa da abin da yake kewaye da kai da wanda suke tare da kai da wanda yake tare da kai in kai mai addini ne to da abin da kake bauta ma kenan a takaice me ake ce ma culture ka san yadda za ka rayuwa da wanda suke tare da kai da duniyar da kake rayuwa da ita da abin da yake rayuwa tare da kai shine mi shine mi shine culture to da Allah idan aka ce wannan shine ma'anan culture akwai wata al'umma da za a cewa ba wayayya ba ce a yanzu ko ƙauya da suke rayuwa a ƙauye su ma wayayyi ne don mi don yanayin da suke rayuwa da shi sun san yadda suke mi suke tahiyar da shi yanzu yanayin rayuwar mutanen cana da yanayin rayuwar mutanen turai ɗai take ta sha bamban ko to shi kenan mutanen turai sai su ce mutanen cana wayayyi ne ba waye ƙauyawa ne ba su isa ba ko wannan shine ko su kansu zan ba za su ce haka ba to wannan shine kenan kenan idan aka ce culture ana nuhin ka san yadda zaka rayuwa da mutane to babu addinin da ko ya nuna ma waɗanda suke mabiyansa yadda za su rayuwa da abin da suke tare da shi kamar me kamar addinin musulunci musulunci shi kadai ne addinin da ya koyar da mutane hatta ma yadda za su tsugunnawa a ban ɗaki iyakar dai a koya maka yadda zaka rayuwa ko shi yasa ɗaya daga cikin yahudawan ya taɓa faɗa ma umar ya ce kai ku kun rabaita ku kun rabauta ku musulmai domin addinin ku ya koyar da ku hatta yadda za ku yi tsugunni addinin ku ya koyar da ku yana addinin ku ya kare muku komi domin wannan shine wayewa bayan wannan kuma wayewa mabudinta shine mi me mabudin wayewa ilimi a kudi fa ana gaya da ko shi kawai ka gani akwai kudi amma kun babu mi in ka kashin ya mai in ka ce mishi samu ana gaya da ko zai ce nagode kamar yadda aka ce ma wani bagobiri sama samadin shi kuma sai ta mi jin daɗi an ce shi ya aza wani yabon shi ne ake yi babbar hanya ta sanin kilcir ta wayewa shine karatu akwai addinin da ya kwadaitar akan karatu kamar musulunci farkon abin da ya umarce menene ikra abu na uku kuma suka ce musulunci babu wani ilimi da ya amfani al'umma da shi wanda ake amfani da shi a yau wannan kuma maganar sai mu ce uban kuturu ya yi kaɗan ana gane da kyau ko kuma wanda ya faɗi wannan maganar shi kan shi jahili ne domin duk wanda ya karatu ya san a tarihi akwai wasu ilmomi guda uku wanda ake takama da su a duniya wanda kuma asalin wanda suka fara zuwa da wannan ilimin su ne musulmai har turawa suka san shi ma'ana kamin turawa su san shi ilimi na farko shine ilimin falsafa filozofi kamin turawa na yanzu domin a can da greek su ne aka sani da ilimin falsafa amma turawa na yanzu su san ilimin filozofi ta hanyar musulmai suka san shi domin a lokacin daular abbasi tun lokacin daular umawiyya ne suka ɗauki nauyin masu ƙoƙari suna zuwa suna karatun filozofi suna tarjama littattafai na greek zuwa larabci su kuma turawa da suka zo ta larabcin suka ɗauki wannan ilimin suka mi suka tarjama shi zuwa langakinsu na ingilishi da mi da faransanci domin a lokacin ba a ma san faransanci ba a san ingilishi ba daga cikin manya-manyan malamai wanda suka shahara na falsafa wanda har yanzu su turawan na filozofi suna ba da dalili da su akwai wanda ake ce ma alkindi ana gane da kyau ko wanda ya wallafa littafi fiye da 240 duka a cikin ilimin filozofi ilimin falsafa ilimin filozofi ko suna mishi takamar da cewa ummul ulum ma'ana falsafa ita ce uwar mi uwar ilimi amma can a faɗin soha don ni wannan maganar ban yarda da ita ba don falsafa ba abin da take in ba rikita kwakwalwa ka taba jin wani filozof an ce ya inventan wani abu ya kirkira wani abu sai surutu da dumi ana gane da kyau ko ko mulki suka yi su ne baya ana gane da kyau ko kun san dai da wa nake al'ulum bayan wannan kuma ilimi na biyu da ake takama da shi shine ilimin fizik ana gane da kyau ko ilimin fizik shimi ko kuma ilimin mathematics nake so in ce ilimin mathematics eugene ko a algebra algebra ko da to to mathematics algebra to algebra gaba ɗayanta da an ce algebra mai farkon abin da ake fara faɗi menene a cikin mat farkon abin da ake fara faɗi menene a'a kilo goma nan ko kilo go su yan detroit ko laishifir to ka je ka bincika ko google kake so ka bincika asalin leturorin da turawa suke amfani da su asalinsu na wane ne asalinsu na wane ne na larabawa ne asalinsu 'yan leturowa kenan da kake gani a yi haka a yi haka a yi haka ana gane da ke ku asalinsu na larabawa ne kuma larabawan sun same su su ma a cikin larabawan akwai asalin wanda ya fara kyarkyara su har ya ciyar da su a gaba har turawan suka doka shi ake ce ma alhuwarazmi yana ɗaya daga cikin shahararru wanda a cikin matematik ana kawo shi namanta akwai sunan da suke hudi yanzu domin daga cikin dubarar turawa suke yi in suka san musulmi ne za a ci musulmi ne za su gai a cikin wani ilimi sai su canza sunan ta yanda musulmi ba za su iya gane ga asalin wanda ake nuhi ba ko kuma wanda ba su karatun addini ba za su gane ma da wannan musulmi ba ne sai su juye sunan akwai wani wata shubha da zan ba da amsa a gaba zan kawo muku misalai na irin sunan da kuke ji a cikin filozofi da cikin me yake da suna mathematic sunayen za ku ji kamar na turawa amma kuma asalin sunan yadda yake na larabawa ne ana gane da kyau ko wannan shine alkhuwa rasmi bayan wannan akwai ilimin physiology ilmul ijtima an san ilimin physiology ko shi ma farkon wanda ya fara kyarkyara shi farkon wanda ya fara amfantan shi shine me yake da suna ibn khuldum ana gane da kyau ko ibn khuldum shine farkon wanda ya fara wannan akwai ɗaya daga cikin ma turawa nixon ake ce mishi kowa daga cikin magungunan sai ke cewa lam yasbiqhu ahadan lam yasbiqhu ahadun ila iktishafihi ma'ana babu wanda ya riga ibn khuldum kirkira ilimin physiology ilimin kwakwalwa da abin da ya kama da haka da ilimin sanin halaye da zamantakewa to mu zo a gida nan kusa-kusa wane ne farkon wanda ya fara bincike a bisa kan fano solar a abu mummuni duk da suna karya in suka zo sai su ce afrik ana gane da kyau ko a afrik farkon wanda ya fara sai su ce abu mummuni amma an global sai su faɗi sunan wani bature da ake ce ma erdogan bekerel ni sunan ma ina hude shi ne dai ma hude shi ba dai al'ahammu dai yanzu in ka bincika a google reshar cikin da za su nuna maka in kasa abdu mumuni ko kuma kasa fano solaire sai su nuna maka pa le père fondateur de l'énergie solaire en afrique ka ji en afrique wa wai en afrique to in ba shi ba ne farko me amfanin ku ce en afrique me yasa suke cewa annafirki dan su nuna kenan bayan afirka akwai wani wanda ba shi ba duka wannan dubara ce da suke yi ta mi ta su su barda kokarin da bakaken hwata suka yi da musulmai suka yi a fage na me a fage na ilimi a fage na zamani wannan kenan magana tasu ba ta da kai balantana makama don haka musulunci addini na ci gaba musulunci addini ne na wayewa amma idan musulmai sun yi aiki da abin da musuluncin yami ya umarce su shi yasa a hadisai da yawa manzo Allah ya kwadaitar da mu hanya ta ne hanya ta neman ilimi dan saboda addini baya yi sai da musulunci kamar yadda zaman duniya baya yi sai da musulunci sai da ilimi haka shi ma lahira ba ta samuwa sai da me sai da neman ilimi yasa manzo Allah ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi Allah zai sauke masa ne hanya ta neman aljanna muna fatan Allah mulkin sarki ya ganar da mu ya sanya mu san kima da daraja ta wannan musulunci namu a duniyance da kuma mi da kuma a lahirance malam mu je gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم na'am wasi ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا na'am إنك أنت التواب الرحيم wasi
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم jazakumullahu khairan har yanzu dai ci gaba ne da bayanin labarin annabi ad annabi ibrahim alaihi salam da ginin ka'aba Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayti kuma a yayin da annabi ibrahim yake daga foundation yake daga asali ana gane da ke ku na ka'aba wa isma'ilu da kuma annabi isma'il wannan ayar ita kadai ta isa ta nuna maka ashe annabi ibrahim shi menene yayi ɗaukaka ginin ne ba shine asalin wanda ya mi ba wanda ya ginar asali ma da allah ya ce ma annabi ibrahim ya je ya gina ɗakin ka'aba allah ce masa yayi je akwai ɗaki na a ban ƙasa zamani da lokacin ruwan ɗufa na sun tahiyar da shi sun shahe shi ka je za mu nuna maka inda asalin ɗakin yake sai ka tayar da ginin shine wa idh yarfa'u kene ki da tayar da ginin ba wai ginin ba da kansa kenan wannan sai kara nuna har yanzu dama shine abin da ya samu ka kawo me kuka kawo wannan shubuhar a karkashin wannan ayar na cewa ba annabi ibrahim bane asalin wanda ya me wanda ya gina ka'aba suna daga wannan suna wannan ginin na ka'aba suna cewa rabbana ya ubangijinmu takabbal minna ka karba muna innaka antas sami'ul alim domin lalle kai kai ne mai ji kuma masani wannan ayar abinda take nuna mana idan kana aikin ibada babban abin da ya kamata a ce yana a gabanka shine mi shine mi a'a ka nemi Allah ya mi ya karba ba wai yin ibadar ba an karba shi yasa sahabbai za su yi ibada mai yawa su kare da tunanin ka Allah ka sa da an karba amma yanzu mu matsalar mu mutum zai yi ibada mai yawa sai shiga alfahari ka ai na yi ibada kaza ai na yi ibada kaza to in ba a karbi wannan ibadar ba aikin banza ne banza a banza ne shaki a mota ana gane da kyau ko kenan gurin ka in kai ibada ka roki Allah ya mi Allah ya karba maka yace rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimain lak ka sanya mu mu kasance masu miƙa wuya a gare ka wa min zurriyatina da kuma zurriyanmu ma'ana 'ya'yanmu jikokinmu da danginmu da za su taso ummatan muslimatan lak mu kasance al'umma mai miƙa wuya a gare ka wa arina manasikana kuma ka nuna muna manasikana ai a me yake da suna kaifiyatu ibadatul hajj ka nuna muna yanda za mu yi aikin hajji shine manasik wa tuba alaina kuma ka karbi tuban mu ka gafarta muna innaka antat tawwabur rahim domin lalle kai mai yawan karban tuba ne arrahim kuma sannan mai rahama ne suna daga cikin siyagul mubalaga tawwabu fa'alu rahim fa'il dukkan suna cikin siyagul mubalaga mai yawan karban tuba sannan kuma mai tsananin jin kai wannan ayar wannan addu'o'i ta kumshi wannan addu'o'in masu muhimmanci rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wannan suna daga cikin addu'o'in da suka zo a alqur'ani yana daga cikin malamai suka ce hanyoyi na samun karbuwar addu'a ya kasance kana yin addu'a bil ma'thurat ka rika yin addu'arka da irin addu'ar da ta zo a alkur'ani da kuma me da kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne lafuzza wanda ba su da tantama akan cewa Allah yana me yana son su idan ka karanta idan ka yi addu'a da irin addu'ar da ta zo a alkur'ani to ka karanta qur'ani kuma ka yi me kuma ka yi addu'a falala guda biyu kenan ibada ta karatun qur'ani ibada ta me ibada ta me ke da suna ta addu'a rabbana ya ubangijinmu wab'ath fihim rasulan minhum ka turo daga cikinsu ma'ana zuriyarmu da za su zo nan gaba ka turo a cikinsu rasulan minhum dan aiki daga cikinsu ya tulu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma yana koyar da su alqur'ani wal hikma da hikima mecece hikima a nan yana daga cikin kulliyatul qur'an duk inda ka ji an faɗa an haɗa alkitabu da hikima to hikima tana nuhin me tana nuhin sunna wannan suna daga cikin dalilai na me na samuwar sunna na aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana koya musu alqur'ani wal hikima da hikima shine ma'anan hadisai da manzon Allah yake gai wayu zakihim kuma yana tsarkake su ayu zakihim min danasi shirk ila taharati tauhid min min min zulmati aljahli ila nuri alilm min zulmati me yake da suna min zulmati alakhlaqi sayyi'a ila nuri alahlaqi alhasana yana tsarkake mutane daga shirka zuwa gami tauhidi daga jahilci zuwa gami ilimi daga mummunan ɗabi'u zuwa gami zuwa ga kyawawan ɗabi'u innaka antal azizul hakim lalle kai ya kai Allah al'azizu ne mabuwayi ne alhakimu ne kuma mai hikima ne idan kuka lura a cikin wannan ayar annabi ibrahim ya yi addu'a guda nawa guda nawa guda uku duk inda kuka ga rabbana menene addu'a ce addu'a ta farko rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba muna mu rike wannan addu'ar duk addu'ar duk aikin da muka yi na alkhairi mu roki Allah ya karba muna addu'a ta gaba shine rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak in dai har kai uba ne to ka lazumci wannan addu'ar dan neman Allah ya shiryar da mi Allah ya shiryar da zuriyarka domin Allah ya shiryar da zuriyarka to kayi makanka ban tanadi don dalilin shiryewarsu wannan kawai zai iya dalilin shigarka ina shigarka aljanna yana daga cikin as-sadaqatul jariya sadaka masu gudana ma'ana alhasanatul ko alhasanatul jariya yana daga cikin lada wadda take bin mutum ko da bayan ya mutu dan shi da ya taso akan shirya mai kyau shi kuma kowanne da yana tashi akan abin da ya game akan abin da ya game uwayen shi suke ana gane da kyau ko domin yan magana suka ce inda saniyar gaba ta sha nan mi nan ta baya za ta sha wani mai hikima yake cewa wa yansha'u nashi'ul fityanu fina ala ma kana awwadahu abuhu wa ma dana alfata bihijan walakin yu'allimuhu at-tadayyun aqrabuhu yace duk yaron da kaga ya tashi yana ibada yana kula da addini to wai ba kawai wahayi bane aka ce masa kai zaman to mutunan kirki ko da ubanka mutunan banza ne a'a ga waye koyi wannan kirkin ga waye koyi wannan kirkin ga mahaifinsa yanzu wannan bawan Allah dan saurayi ana gane da kyau ko son kowa kin wanda ya rasa ana gane da kyau ko yanzu nan wata ran sai kun ji wata ta turo ta turo message akan cewa malam ina da diya ana gani da kyau ko domin saudiya ana samun wannan mu yanzu mun wuce wannan wannan matakin ko da yake har yanzu dai sai a hankali ana ta dai maya ana gane da kyau ko to sai kaga ta turo sako alaran man nan fa in bai da kame akwai diyata ana gane da kyau ko dan mi dan addinin da aka gani tare da shi yanzu da Allah alaran ma tsahi rana tsaka ne ka tashi ka samu kanka da Qur'ani waye koya maka wannan ba mu amsa alaran ma waye koya maka a equal a equal aka koya maka novel horizon ta aka koya ma ina aka koya maka wa ya saka wannan hanyar ba mu amsa ma'aifin shi ana ganin da kyau ko shi ya sashi wannan hanyar yanzu duk karatun da yake yana karatun ma'aifi yana a can cikin rahamar ubangiji a cikin kushewa lada tana me tana isko shi ba abin da ya kai wannan daraja a ce ka rasu ɗanka na karatun ƙur'ani lada tana isko ka ko kuma a tada kama a kabari a ce ma ɗanka yana maka kaza domin ya tabbata a hadisi iyaye suna ma ɗiyansu mummunan addu'a in ba sa musu mi in ba sa musu addu'a babbar addu'a shine ku kai karatun qur'ani ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan mu dage da wannan addu'a dan roƙon shiriya gawa ga ƴaƴanmu addu'a ta ƙarshe da annabi ibrahim yayi shine rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum wannan addu'ar waye ake roƙo Allah ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan annabi muhammad in ka kalla addu'a ce tawa ta annabi ibrahim akwai asar ma wanda ya tabbatar da wannan naman ta takamaiman yadda yadda asar kin yake kamar ina tsammanin manzo Allah yake cewa ni ne addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam malam mu je gaba ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين واصل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين واصل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa wa man yarghabu an millati ibrahima wa yake kyamar wa zai kyamaci wa zai guji hanyar annabi ibrahim ana nuhin me musulunci illa man safiha nafsa in ba wanda ya jahilci kansa ba ma'ana in ba wawa ba gabo gele sa kayan ka mota in ba shi ba babu wanda zai kyamaci mi zai kyamaci mi zai kyamaci hanyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam allah ya ce walakad istafainahu fi duniya kuma shi annabi ibrahim kinnan mun zabe sa a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lallai shi a lahira yana ɗaya daga cikin salihai yana ɗaya daga cikin mutanen kirki ya zo a cikin a littafi na lubabun nuqul fi asbabin nuzul na al'imamu a asuyuti rahimahullahu ta'ala akan cewa dalilin sabkar wannan ayar shine ɗaya daga cikin yahudawa da ya musulunta da ake cewa abdullahi bin salam yana daga cikin yahudawan da suka fara musulunta kuma yana daga cikin masu ilimin yahudawa tun kafin ma ya musulunta to bayan ya musulunta sai shi yana kiran sauran yan uwansa ne yan uwansa yahudawa shine daga cikin abin da yake ce musu inni ba'ithun yana ce musu قد علمتم قد علمتم أن الله تعالى قال في التوراة إن yana musu wa'azi sai ce musu kun san hoda cewa Allah madaukaki ya ce a cikin littafin mu na at-taura inni ba'ithun min walad isma'ila nabiyyan ni zan turo daga cikin 'ya'yan annabi isma'il annabi ismuhu ahmad sunan shi ahmadu in ji hausawa faman amana bihi duk wanda ya imani da shi ahmadu kinnan faƙadihta da wa rashada to ya shiryu ya kimtsu wa mallam yi umin bihi fa huwa mal'unun duk kuma wanda bai yi imani da shi ba to mal'unun ne la'ananne ne a wannan lokacin yana magana ne da wasu daga cikinsu guda biyu wa'annan guda biyun gaba ɗaya sai suka musulunta sai Allah ya saukar da wannan ayar ai dama in ba wawa ba babu wanda zai kyamaci mi musulunci hanyar wa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kenan anan kamar Allah ya yaba da mi da hankalin su wa'annan ne wanda suka mi suka bi musuluncin sauran da ba su karba ba kenan menene wawaye ne jahilai ne Allah ya ce idh qala lahu rabbuhu aslim a yayin da Allah ya ce masa ya kai annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya ma'ana ka, ka zamanto musulmi ƙwale ce aslamtu li rabbil alamina na miƙa wuya ga ubangijin halittu wa wasa biha ibrahimu banihi kuma annabi ibrahim bayan ya miƙa wuya ya musulunta wasa biha banihi ya yi wasiya ya yi nuni ga 'ya'yansa da wannan kalimar ana gane da kyau ko wa yaqubu bayan annabi ibrahim shi ma yaqubu yayi mi yayi mi yayi haka shi ya yace ya bani ya inna allaha astafa lakumuddin ya ku ƴaƴana lalle Allah ya zaɓan muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun dan haka ahir kada ku yi sake ku musulunta face kuna mi kuna musulmai kuna masu miƙa wuya zuwa ga wa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah kamar nan yana koyar da mu ne haka ya kamata mu yi yaranmu mu tarbiyyantar da su akan musulunci musamman kuma tun suna mi tun suna ƙanana shine abin da ake nuyi a nan tun suna ƙanana ana gane da kyau ko wani mai hikima yake cewa qad yansha'u adabul auladu fi sigharin wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لن ينته الخشب يتي لدبتروا ilmantarwa tana amfanuwar yaro ne lokacin da yake karami sai ya yi daidai da karin magana na hausawa a baiti na gaba sai ke cewa domin shi icce tun yana ɗan karami ake mi ƙarhe tun yana da zahi ake mi ake lankwasarsa ake ɗibgarsa ya lankwasa ana gane da kyau ko wannan kenan shine abin da ke karantar da mu a cikin wannan ayar mu tarbiyantar da 'ya'yanmu akan mi akan tabbatuwa akan mi akan musulunci kun musamman lokacin suna mi suna 'yan ƙanana malamu shi gaba
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون جزاكم الله خيرا Allah Allah madaukakin sarki ke cewa am kuntum shuhada'a ko kuma kuna halarce ne id hadara yaqub al maut a yayin da mutuwa ta halartu ma annabi yaqub if qala li banihi a yayin da yace ma ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma bayana qalu sai suka ce na'budu ilahaka za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika kuma ubangijin iyayenka ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan abun bauta guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun kuma mu a gare sa masu miƙa wuya ne ma'anar wannan ayar shine annabi yaqubu ne lokacin da mutuwa ta zo masa kusa ga makogoro yaransa ya tattara su ji duk a kirawo su aka kirawo su gaba ɗaya suka zo yaran lokacin wa gaba ɗayansu suna da jikoki gaba ɗayansu gyammansu wari ƙyal yake ana gane da kyau ko amma annabi yakubu ya ce ami a tara su da aka tara su mi ya ce musu in na mutu wani addini za ku yi in na mutuwa za ku bauta ma don allah annabi yakubu yana shakkar su kahurta ne a baya shakka amma me yake so ya yi ya ƙara tabbatarwa ko kana da kyau ka kara da wanka ana gane da kyau ko to wannan shine annabi ibrahim a buga hannu shi an mutum ko wannan shine kenan kwai a baka ya hi kaza a kurki ko ba ku gane karin maganan ba yanzu kwai a baka ya hi kaza a kurki ba wai ya hi kaza daɗi ba shi kana da tabbacinsa domin gashi a ina gashi a baka amma ita kuma kaza baka da tabbacinta ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan wannan annabi ibrahim kaman ƙara tabbatarwa ne yake so yayi ya ƙara annabi yaqub kuma ƙara sabke me yake yi nauyinsa ne ke da yake akan sa na wajabcin ya tarbiyyantar da ƴaƴansa akan me akan tauhidi shine yake ja musu kunnuwa akan kada su yi me kada su yi shirka su bauta ma wa su bauta ma Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ala ayyuhal insanu iyyaka warrada fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u wa iyyaka la taj'al ma'a Allah ghayrahu fa sabilul ghayyi qad asbahat badiya ana gane da kyau ko ya kai mutum kada ka kada ka yi sake ka sama Allah maɗaukin sarki kishiya domin hanya wadda za ta nuna maka Allah shi kaɗai ne abin bauta asbaha badiya ma'ana a hili take baka da bukatar sai an maka dogon bayani akan cewa waye kamata abota ma me abota ma shi kadai shine ma'anan fa inna sabilal sabilar rushdi asbaha badiya a karara take babban abin da zamu darasi a cikin wannan ayar shine wai 'ya'yanka ba sai suna yara bane kawai zaka me zaka me tarbiyyansu hatta da gyammansu da mahorin gemansu kana bukatar bibiyan mi bibiyan tarbiyyansu annabi ibrahim annabi yaqub kun ga haka yayi annabi ibrahim ma haka yayi to oga kwata-kwata kankat annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake yi yana zuwa gidan fatima yana binciken ya mu'amala ta take da mijinta ya mu'amala take da ubangijinta wata rana da dare ma ya zo don ya bincika ya ga suna sallar dare ko ba su yi ka ji sallar dare dole ce sallar dare ba dole ba ce amma tarbiyya yana so su yi manzo Allah ko ya zo aka yi nishin sa a yi isko suna kwana ya ce shin ba za ku tashi ku yi sallah ba ana gane da kyau ko kenan wannan yake nuna ashe tarbiyyar ƴaƴanka ba ta sabka a kanka ko da bayan me ko da bayan sun balaga wanda shi ne kenan kishiyar abin da ake wai yanzu ba ma wai tsuha ba da yaro ya balaga shi kenan sai a yi masa ɗaki bakin kofa wannan kuskure ne ana gane da kyau ko wannan kenan kaman kun ce shaidan ga ɗanan mun baka domin yara suna da geto bakin kowa ana gane da kyau ko da ka ji sunan ma ka san akwai bala'i geto ana gane da kyau ko dai in ka juye sabannar da za a yi ita ce sunan ma ana gane da kyau ko ba abin da za a kawo sai 'yan mata a ciki a ita abin da ake yi Allah ya tsare malam mu ji aya ta karshe تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا إله إلا الله الله وانا آير akwai darasi mai girma a cikinta Allah ya ce tilka ummatun kad khalat waccan da muke baku labari na annabi ibrahim annabi isma'il da sauransu ummatun kad khalat al'umma ce wadda ta riga ta mi ta shuɗe al'umma ce wadda ta riga ta tahi laha ma kasabat tana da abun da ta aikata na alkhairi walakum ma kasabtum kuma abun da kuka aikata na alkhairi za ku same sa kamar yadda suka tahi za su samu abun da suka is suka aikata haka kuma a wani lokaci za ku tahi ku isko mi ku isko abun da kuka aikata wani mai hikima yake cewa sabilu ka fi duniya sabilu musafirin wala budda min zadin li kulli musafiri ce rayuwarka a duniya rayuwa ce ta mai balaguro kuma kowanne mai balaguro yana buƙatar me yana buƙatar guzuri wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wannan shine kenan wala tusaluna amma kanu ya'malun kuma ba za a tambayi ku ba game da abin da suka kasance suna aikatawa kenan dai kowa tashi ke hidde shi kowa tashi za ta hudda shi ana gane da ke ko shine abinda wannan ayar take nufi yan uwa masu girma a cikin wannan safhar muna da shubuhohi guda biyu da muka hudda shubuha ta farko shine a suka ce antum tuharrimuna ibadatal asnami thumma ta'buduna al-ahjar suka ce ku musulmai kuna haramta yin bautar gumaka sannan kuma ga ku kuma kuna bauta ma duwatsu me dalilin su gashi kuna kikkewa yawa wajen ka'aba wadda ita kuma duwatsu ne gashi kuma kuna sumbatar alhajarul aswad wannan dutsen baki idan antum wasaniyuna min tirazin akhar kenan kuma dai wasu masu bautar gumaka ne a wani yanayi ana gane da kyau ko ma'ana suka ce mun ci muna hana bautar gumaka gashi muna bautar gumaka wai me bautar gumakan da muke yi dawafi da ake ami a ka'aba don dutse ne da dutse aka yi ta sannan kuma dutse wannan alhajul aswad da ake zuwa ana mi ana sumbata wannan shubha ce ko ba shubha bace akwai shubha ce to amsar wannan shubhar shin da muke kewaye ka'aba da farko dai wannan shubhar za ka same ta a cikin littafi na mai yake da suna shubuhatul mustashriqina wal mulhidina amsa a wannan shubhar kewayawar da muke yi a wajen ka'aba ka'abar ce muke bauta ma ko kuma ubangijin ka'abar ce ka'abar ne muke bauta ma a ubangijin ka'abar ne muke bauta ma innamal a'malu bin niyyati kowa ya san da niyya ake aiki amma wanda yazo yana bautar gumki wani aljani ne ke bauta ma gumkin nan da yake bauta ma to amma mu kuma ke wayar ka'aba da muke yi ba ita ka'abar muke bauta ma ba hasali ma aiki ne da umarni nawa na Allah madaukakin sarki walillahi ala nasi hajjul baiti hajjul baiti liman istata ilayhi sabila kenan kewaya da ake yi shi asali karan kansa shine ibada kin ba wai mi ba ba wai ita ka'abar ba kuma bayan wannan a ɗabi'ance durin da abin da kake bauta ma ya girmama to kai ma zaka me zaka girmama shi ba wai dan shi ba dan mai shi kin alhajarul aswad kuma da suke cewa ana sumbata da nuhin neman albarka a'a ana sumbatar shi ne shi ma dan da'a ga mai shi shine wa shine Allah madaukakin sarki shi yasa Umar idan yazo yana sumbatar Al-Hajarul Aswad sai ya ce inni la a'lamu annaka hajarun kai kallani da kyau ana gane da kyau ko yanayin zon fas kun san fassara ana dan kara da yanda Hausa za ta zuwa da kyau kallani da kyau ni na san da kai dutsi ne baka iya cutarwa kuma baka iya amfanarwa ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar ka ba kai da ni ba zan sumbace ka ba ana gane da kyau ko yanzu wanda ya faɗi wannan maganar ya nuna wannan dutsen ne ke bauta ma wannan shine kenan shi ya sama ya tabbata a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ma massa al-hajar min anjasil jahiliya ma massahu du'ahatin illa shufiya manzon Allah yace wannan dutsen na alhajarul aswad ba don kazanta ta shirkan mushrikai da ta shahe sa ba to da duk wani maras lahiya in ya zo ya shahi wannan dutsen sai ya samu lahiya sai ce wa ma alal ardi shay'un min aljannati ghayrahu kuma a ban kasa a duniya babu wani abu da yake wani bangare na aljanna in ba me ba in ba wannan dutsen ba kinan shi yasa muke son sa dan bangare ne na me na aljanna idan kuma muka zo ga masu wannan inkarin yahudawa da nasaru akwai wanda ya kai su bautar gumaka yahudawa suna da wata gina da ake ce ma ha'itul mabka ha'itul mabka duk wanda yake kallon talabijin ko yake bibiyar radio sosiyo yana gani lokaci zuwa lokaci ana nuno bidiyon su inda suke zakuwa a wajen wata gina suna karatu suna mi suna karatu suna mi suna zaga kai har wani sako ake yi a tura a cikin mi a cikin katangar Netanyahu lokaci zuwa lokaci musamman ya ana yaƙi ana gano sa ya zo neman me ya zo neman agaji a wajen wa a wajen wannan ginar akwai tarihin wannan ginar akwai wata shubha da zamu zo ba da tarihin ginar nan da suke da suke bauta ma nasaru su kun ba ma magana su ko zai zai dama a cross duk wani bala'i da ya zo sai ya tara ya tara wannan cross kin ita za ta me ita za ta kare shi kenan wannan me yake nuna muna abinda suke yi ne suke so su shingina ma musulmai sai shubuha ta ƙarshe wadda ita kuma za mu gani ta a takaice kuma shubuha ce mai matuƙar haɗari wanda tana casa ƙwaƙwalwa sosai suka ce wannan kun mulhidai ne masu wannan shubuhar su ake ce ma mulhidai su ne wanda ba su da addini suka ce tun da dai allah ya san dama 'yan aljanna da 'yan wuta tun da can asali allah ya san 'yan aljanna ya san 'yan wuta to don me yasa ba zai sa su kai tsaye aljanna da wuta ba ba sai ya halicce su ya kasu a duniya ba sun sha wahala su yan aljanna sun sha wahala sun sha kaza sun sha kaza ciwace ciwace da yaƙe yaƙe da sauransu shubha ce ko ba shubha ba ce tun da dama allah ya san in wuta ya san aljanna me yasa tun hurko bai sa su wutar ba ana gane da kyau ko sai ya halice su a nan duniya sun sha wahala sun yi kaza sun yi kaza to amsa akan wannan shine allah maɗaukakin sarki sai ba su amsar domin ya san za su yi tambayar wa rabbuka a'lam sai allah ya ce ni allah ya kuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul allah ya yi haka ne don saboda kada ya kasance su 'yan wuta suna da wani hanzari da wani dalili da za su ba Allah ko zargin cewa Allah ya mi ya zalunce su kai tsaye an halice ga aka saka wuta a hankalce ma za a ce mi an yi zalunci ko to dan Allah maɗaukakin sarki ya yanke ma mutane hujja bayan ya turo musu da annabawan da suka nuna musu ga abin da za ku yi ku shiga wuta ga abin da za ku shiga mai aljanna to shi yasa ya halicci mutane a duniya haka kuma su ma 'yan aljanna ai aljanna ma mataki mataki ce ko da a ce kai sai Allah ya sa mutane aljanna wasu aljanna ta harko wasu ta tsaka wasu ta sama sai na kasu ce to Allah kuma mi muka yi aka samu aljanna ta ƙasa me yasa ba a kai mu aljanna ta sama ba ana gane da kyau ko wannan shi ake ce ma samun dama ana gane da kyau ko samun dama to kun gani su ma suna da hujja a zahiri to sai Allah ya kasa a duniya an kai wa'ancan sama ne dan a duniya ba su shagalta da ita ba ita suka yi ta nema ko kuma wankan tarwada ne an gane da kyau ko kun yi ta taba kiɗi taba karatu amma sai dai aka yi sa'an karatun ya ɗan yawa su kuma wa'ancan sai aka samu kiɗin ya yawa ko wannan shine kenan akwai su kuma wanda kiɗin ne kawai aka bi wannan shine kenan a takaicen uwa masu girma malam mu je gaba
وقالوا كونوا هودا أو نصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا نعم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين واصل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق امم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون اها
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ke cewa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu kuma suka ce ku kasance yahudawa ko nasaru tahtadu za ku shirya ana gane da kyau ko wannan shi ake ce ma in kura na da maganin zawo ta yi makanta mu zama yahuda ko nasaru mu to ku kun shiryu ne balle ku ce mu mu koma tare da ku za mu shiryu qul bal millata ibrahima hanifa Allah ya ce ka ce musu bal millata Ibrahim hanifa a'a ku dai shiryu a bisa kan hanyar annabi Ibrahim hanifan wanda yake tsaye a bisa kan hanya ta addini hanya ta bin Allah wa ma kana minal mushrikina kun bai kasance daga cikin mushrikai ba dalilin sabkar wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin tafsirut tabari riwaya daga ibnu abbas yace ibnu suriya ne wani ɗaya daga cikin hamshakan malaman yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa malhuda illa ma nahnu alaihi kuma an yi daidai a lokacin su ma wasu jama'a nan nasaru sun zo sai ibnu suriya ya ce shiryawa ita ce abin da muke a kansa fattabi'na ya muhammad tahtadi muhammadu kabimu za ka shiryu su ma nasaru suna nan zamani su ma suka tashi suka faɗi irin wannan maganar ana nan tsaye sai allah maraki sai ce ga amsar da za ka ba su kul bal millata ibrahima hanifan ka ce a'a ku dai zo kuma ku shiryu a bisa kan hanyar annabi ibrahim wanda bai kasance daga cikin mi ba mushrikai ya ne za ku kasance a bisa kan hanyar annabi ibrahim qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da allah wa ma unzila ilaina da abun da aka sabkar muna mu musulmai na attaura na qur'ani ku yahudawa na attaura su kuma mi su kuma nasaru na bible wa ma unzila ila ibrahima anan bai make da suna abin da ya hito wahili nan qur'ani ne ake nufi wa ma unzila ilaina da abin da aka sabkar mu mu musulmai na alqur'ani wa ma unzila ila ibrahima da abin da aka sabkar ma ibrahim wa isma'il da da isma'il wa ishaqa da ishaqa wal asbati da kuma al asbat al asbat hum abna'u yaqub wa ahfadihi su ne 'ya'yan annabi yakubu da jikokinsa in aka ce su annabi yusuf sun shiga ciki ko da sauran annabawan da suka biyo bayansa wa ma utiya musa kuma ku ce kun yi imani da abin da aka ba musa menene a taura ko wa isa da abin da aka ba isa menene injila wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abin da aka ba sauran annabawa daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta ko ɗai daga cikinsu ai fil imani ba wajen daraja ba ba ma bambanta ko ɗai daga cikinsu a wajen imani amma a wajen daraja ko an san akwai wanda sun yi wasu ko Allah da kansa ya faɗi wannan akwai ulul azumi min rusuli kenan abinda ake nufi la nufarriqu baina ahadin minhum fil imani ba ma raba ko ɗai daga cikinsu a wajen imani dukkaninsu muna imani da su wa nahnu lahu muslimun kuma mu a gare sa masu miƙa wuya ne musulmai ne sai Allah ya ce musu ga abin da za su cewa wannan ita ce hanya ta mi wannan ita ce hanya ta mi ita ce hanya ta shari'a ya Allah ya ce a gaba فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم واصل
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون جزاكم الله خيرا Allah ya ce fa'in amanu bi mithli ma amantum bi idan suka yi imani da irin abun da kuka yi imani da shi ku musulmai faƙadihi ta dawo to a wannan lokacin ne suka shiryu wa in tawallau amma idan suka ba da baya fa inna ma hum fi shiqaqin to suna a cikin rabuwar kai ne suna a cikin gardama ce ta banza haka ku suke kullun cikin gardama ake da yahudawa da me da nasaru haɗuwar kansu ta zo ne lokacin da musulunci ya zo sai aka ce to bari mu yi masa haɗin kai ana gane da kyau ko fasayakfikahumullah sai Allah ya ce da sannu Allah zai isar maka a kansu Allah zai baka kariya daga me daga sharrin su su yahudawan da nasaru wa huwa samiul alim kuma shi Allah as-sami'u ne mai ji ne al-alimu ne kuma masani ne Allah ya ce shibghatallah wannan musuluncin sibghatallah ay fitratallah ita ce hanya ta Allah maɗaukakin sarki wa man ahsanu min Allah sibgha hanyar wa kuma ta kai kyawo kamar ta Allah wannan shi ake ce ma al-istifhamu taqriri ana gane da kyau ko ai babu hanyar da ta kai kyawo kamar hanyar wa kamar hanya babu hanyar da ta kai kyawo kamar hanyar Allah wa nahnu lahu abiduna kuma mu a gare sa masu bauta ne mu je gaba
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوبا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله نعم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون jazakumullahu khairan Allah ya ce kul ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuhajjuna na fillahi shin za ku yi jayayya da mu game da Allah wa huwa rabbuna alhali shine ubangijinmu wa rabbukum kuma ubangijinku walana a'maluna kuma muna da abin da muka aikata na sakamako walakum a'malukum kuma kuma kuna da sakamakon abin da kuka aikata wa nahnu lahu mukhlisun kuma mu a gare sa masu ikhlasi ne shi kadai muke bauta ma wannan shi ake cewa al-istifhamul inkari tambaya ce ta inkarin abin da suke za ku yi jayayya da mu game da Allah alhali mu shi kadai muke bauta ma ku kuma kuna bauta ma da yawa waye cancanta da Allah kenan mu kenan wa nahnu lahu mukhlisun mu da shi kadai muke bauta ma am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ko kuna cewa wai annabi ibrahim da ishaqa annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba da al-asbat iya da jikoki na annabi yaqub kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ko kuma nasaru wannan shi ma inkari ne Allah yake musu istifhamul inkari ne kaman ƙarya kuke yi da kuka ce yahuda da kuka ce annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba da zuriyarsa sun kasance yahuda ko nasaru ƙarya kuke ba yahuda su kasance ba ana gane da kyau ko sai Allah ya ce qul a antum a'lamu amilla in ma kun ce wai shin ku kuka hi sanin haka ko kuma wa ko Allah ku kuka hi sanin addinin da suka yi ko kuma Allah shi da ya halicce su wannan shi ake ce ma mai abu ya rantse marar abu ya rantse wake da gaskiya kenan Allah madaukakin sarki shi domin shine mai mi shi ne mai abu ana gane da kyau ko Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wa ya kai zaluncin wanda ya ɓoye shaidu a wajensa ana gane ko a wajen Allah wannan shi ma istifhamul inkari ne ai la azlama mimman katama shahadatan indahu min Allah inda Allah a wajen Allah babu wanda ya kai zaluncin wanda ya ɓoye shaida ya ɓoye gaskiya alhali ya santa wannan dawa ake dawa ake yahudawa da nasaru domin sun karanta a littafansu akan cewa allah zai turo wa ahmad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma allah ba gafalalle bane game da abin da kuke aikatawa ni allah ya ce a ƙarshe تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah sarki Allah sarkin sarauta kun ga wannan ayar da nace muku kun ga ta tani ta ƙara maimaituwa dan me yasa aka maimaita ta dan nuna mi mahimmancinta ana gane da kyau ku ku ji a safa guda waccan a ƙarshe ita aka kawo a nan mami a nan ma ita aka kawo wa'ancan da aka kawo muku bayanin su al'ummi ne suka gabata suna da abin da suka aikata za su samu sakamakon abin da suka aikata kuma za ku samu mi sakamakon abin da kuka aikata kuma ba za a tambayi ku game da aikin da su suka yi ba mi za a tambayi ku kenan aikin da mi ku kuka yi wannan nuni ne akan cewa kamar yadda suka tahi mu ma za mu mi mu ma za mu tahi kamar yadda za a tambayi su ayyukan da suka yi mu ma za a mi za a tambayi mu ayyukan da muka yi shine wani mai hikima yake cewa ina tsammanin imamu ali ne inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin mada yudni min al ajali fa'mal li nafsika qabla al maut mujtahida fa inna mar ribh wal khusran fil amali yace kullum muna farin cikin mun yi kwanaki kaza kai kai dan shekara 25 ne ni shekara ta 40 wai wani alfahari yake ya ce muna alfahari da farin cikin muna ƙara shekaru alhali kuma muna ƙara kusanta ne zuwa gani zuwa ga kabari ya ce ka yi ƙoƙari na yin aikin da zai tseratar da kai a cikin me a cikin wannan kabarin ya ce domin hasara da riba a lahira ta danganta da me da aikin da ka aikata ne da katu kalbin mar'i ka'ilatun innal hayata da ka'ikun wasa ne zuciyarka buga wadda take yi gaya maka ne take kai rayuwar nan taka haka ne tak tak ne dan sakan sakan ne dan segon da segon ne dan ɗafi ne nan da kaɗan ba da jima ba za ka me za ka me za ka wuce za ta tsayawa da bugawa yan uwa masu girma mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki mu yi ƙoƙarin aiwatar da ayyukan da za su tsayar da mu a ranar alkiyama ana kamuna tarihin mutanen kirki ne dan mu yi mi mu yi koyi da su mutanen banza kuma ana kamuna su ne dan mu yi mi dan mu faɗaka da su gyara kayanka ba zai taɓa zaman tuwara sauke mu raba ba kowa rai yamma daɗi babu kawar mai shi inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah